هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى لما تكون أتكلم للتافم البركة للتافم أحكام الجنائز وبدعها na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya ji kamalan darama idan ba a manta ba a satin da ya gabata mun tsaya ne a cikin bid'o'in jana'iza wanda ake gabatarwa a inda ziyaratul qubur yayin da ake ziyartar makabarta ko kaburbura to malam ya tsaya bana ne mun tsaya ne a daidai mas'ala ko gaba ta 187 yanzu kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi a matsala ta 188 abu na gaba daga cikin abubuwan da mutane suke aiwatar da shi wajen ziyartar makabarta wanda shari'a ba ta umarce su da yin haka ba shine istislamul qabri wa taqbiluhu malai ce istislamul qabri shine aje a rinka shashafa kabari wa taqbiluhu ko kuma sumbatarsa ko yi masa kis idan ana tsammani mutumin da ke cikin kabarin wani bawan Allah ne salihi ko wali ko annabi to wasu sukan kokarin shafa kabarin da hannunsu su shafa a jikinsu wasu ma sukan kokarin sumbatar kabarin to wannan ba shi da asali a cikin addinin musulunci shi kansa shafar abu ko yi wa abu kis da niyyar ibada wannan sai shari'a ta ce ka yi shi sa za ku ga sayyidina umar yarda allah ta'ar tabbata a gare shi domin ya ba mu darasi ya nuna mana yadda al'amura suke tafiya a cikin shari'a lokacin da ya je zai sumbaci alhajar al'aswad alhajar al'aswad kamar yadda muka sani dutse ne wanda asalinsa manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gama daga cikin aljanna aka sako da shi asalinsa daga aljanna yake hadisi ya tabbata ingantacce akan haka to shari'a ta ajiye duk mutum da yake aikin hajji idan ya zo wucewa ta kusa da shi zai sumbace shi ko kuma ya shafa shi yadda mutum ya samu dama sai na umar da ya zo kusa da shi ya sumbace shi sai ya tsaya ba don kansa ba don ya ba waɗanda suke kusa da shi darasi sai ya ce wallahi kai wannan dutse na san dutse ne kai lata burru wa latan fa ba ka amfanarwa ba ka cutarwa ya ce laula an ni ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qabbaltuka ma qabbaltuka qabbalaka ma qabbaltuka ya ce ba da ban na ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sumbace ka ba babu abin da zai sani sumbace ka ma'ana abin da ya sa ya sumbace shi saboda ya nuna musu cewa sumbatar nan tasa dai ibada ce shi sa yi saboda aka taba abu da niyyar ibada ko sumbatarsa ba a yi sai idan shari'a ce ta zo da shi shi sa ba a shafa wani kabari ko a sumbace shi da niyyar samun lada ko abin da ya kama da haka mala ya ce wannan magana ya ciro ta ne a cikin al-iqtida wal i'tisam da igafatul lahfan ibn al-qayyim da albarkawi fi atfal musulmina da sauran littafai da malam ya zayyana abu na gaba ilsaqul badani batani wa zahari bi jidaril qabri mutum ya je ya damfara jikinsa ko cikinsa wal batani da bayansa bi jidaril qabri da bangon kabari mutum ya je ya sanya kabarinsa ya damfara shi ya sanya bayansa ya dan farashi a jikin bangon kabari ko kuma cikinsa wanda hakan yanayi ne da niyyar neman kusanci ko kuma neman waraka daga wani abin da yake damunsa wannan shi ma duk ba shi da alaka da shari'a yan uwa abu na gaba ilsaqu badanihi aw shay'in min badanihi bil qabri mutum ya je dan fara jikin shi ko wani bangare na jikin shi shi ma dai da kabari aw bima yujawiru al qabra min udin wa nahwihi ko kuma abin da yake makotaka da kabarin ko wani ice ko wata bishiya wanda kamar yadda muka yi bayani a baya idan aka binne wani bawan Allah na gari to galibi idan akwai bishiya a kusa da wajen ko dutse ita kanta wannan bishiyar ko dutsen akan yi kudirin tana da wata falala ta musamman ta daban wacce akan je a yanki abin ɗinta ko kuma a shafa ta ko kuma a yi wani abin da na daban wanda bai dace a yi a wajen ba to wani yakan je ya samu jikinsa ya goga a jikin bishiyar ko a jikin dutsen da niyyar cewa hakan yana da wata falala ta musamman to wannan shi ma bashi da asali a cikin shari'a abu na gaba ta'firul khududi alaiha shine akwai waɗanda suke zuwa su kuma nan kuma tun suke samu sai su rika gugawa akan kabari su ma wani nau'i wasu sashi ne daga cikin a duniya sukan aikata irin wannan bida a kabarbara ma'ana su je su samu kumatun sanin agobawa a kabari hakan suna da wani kudiri a kansa da yasa suke yi abu na ɗari da casa'in da biyu a tawafu bi ƙoburin anbiya iwas salihina shi ne yin ɗawafi wa ƙabarbaran annabawa was salihina da kuma bayan allah nagartattu yadda ka san ana ɗawafin ka'aba kamar yadda kuka sani ɗawafi wannan zagayen da ake tafiyar da za ka yi ka zagaye ka'aba sau bakwai shi wannan zagayen ibada ce babu inda aka ce ai wannan abin sai a ka'aba a duk duniya da inda ka je ka yi wannan abin wannan zagayen ka zaga wani waje ba ka'aba ba da niyyar ibada to wannan abin da kai ka samu Allah madaukakin sarki ka'aba kadai aka ce aiwa wannan zagayen da niyyar ibada to wasu daga cikin mutane sukan yi waɗannan abubuwa akan yi dawafin kabarbara da yawa a duniya nan da yawa akan yi misali in ka je kabarbaran da 'yan shi'a suke kudirin cewa akwai bayan Allah nagartattu wanda suke gani imamansu ne irin sayyidina ali sayyidina husain da zaga dawafi ake musu yadda kasan ake dawafin ɗakin Allah haka suke dawafin waɗannan ɗakuna dama su a ƙudurin su ai ziyartar kabarin husaini a karbala ya fi ziyartar ɗakin ka'aba sau wani adadi da yawa ka je ka ziyarci ɗakin da aka binne sayyidina husaini radiyallahu anhu ɗan gidan sayyidina ali sau ɗaya suka ce ya fi ka je ka yi aikin hajji sau wani adadi suka fi adadin da yawa na manta shi ba zan iya halatto shi ba amma dai suka ce ya fi shi to kaga ba mamaki da sun je sun yi wa wannan wajen dawafi Allah ya samu dace wannan majmu'ul majmu'atul rasail kubra da al-ibda' ana ma lai ciro wadannan maganganu abu na gaba at-ta'rifu inda al-qabri akwai abin da suke ce masa at-ta'rifu a wajen kabarin wani bawan Allah na gari me at-ta'rifu gashi na malam zai fasara mana sai ya ce huwa qasdu qabri ba'd man yuhsinu bihi adh-dhann yawm arafa والاجتماع العظيم عند قبره كما في عرفات shine yadda ake abin shine za nufatar kabarin wani wanda ake masa kyakkyawan zaton bayan bawan Allah ne nagari za a nufaci kabarinsa tare da dandazan mutane masu yawa kwarai da gaske amma ba a yi sai ranar arfa yadda ka san ranar arfa don musulmin duniya da yake aikin hajji a lokacin yana ina yana filin arfa yana tsayo arfa kamar yadda muke cewa tsayo arfa to yadda ake tsayuwar arfa na duk musulmin duniya a lokacin da yake aikin hajji yana wajen kun ga ai mutane ne ba kaɗan ba to haka ake so a je kabarin wani bawan Allah sali shi ma a tattara mutane a irin wancan taron da aka yi arfa shi ma haka sai shi ne suke ce masa at-ta'rifu to shi ma yan wannan ba shi da asali a cikin addini inda aka ce wannan ai wannan taron kawai shine a arfa din kawai mala ya ciro wannan al-iqtida'u iqtira'u sirat al-mustaqim na ibnu taymiya Allah ya ji kansa da rama abu na gaba azabhu wa tadhiyatu indahu zuwa ayi yanka akan kabari yanka za a yi kawai yanka ko na sadaka ko na layya ko na wani abu amma mutum ba zai yanka a kofar gidansa ba kowa inda aka saba yanka sai ya dauki abin yankan ya kai kabarin wani bawan Allah na gari sai ya yanka abun guda biyu ne yan uwa mu kiyaye idan ka je kabarin wani bawan Allah kai yanka da niyyar neman kusanci da shi shi kewayenka wannan shirka ne yankuwa fita ne daga addinin musulunci amma idan ka je kai yankan ka yanka ne saboda Allah amma ka zo kusa da shi ne dan da niyyar yin hakan yana da wani lada na musamman to wannan shine muke bayani anan wannan bid'a ne saboda haka idan ka tashi yin yanka kai yanka kofa gidanka kamar yadda ka saba sai ka dauka ka kashe wani wajen ba wannan mala ya ciro shi ne a cikin al-ikhtiyarat da nurul bayan abu na gaba تحر استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح وقت الدعاء, وقت الدعاء شيني كردادا فسكنتر جهر دون باون الله نغر يكي يا عند متن زي الدعاء ina aka birn aka binna wani wani bawan Allah ne nagari ina yake kallo kabarinsa ina yake misali kamar yadda kasancewa mustahabi ne idan mutum zai addu'a ya fuskanci alƙibla to su kuma suna kudirce cewa idan mutum zai addu'a sai ya duba ina aka binne wani bawan Allah nagartacce misali garin bawan Allah a kudu yake ko a arewa ko a kaza to sai fuskanci ne addu'a da niyyar cewa fuskantar wajen ayi addu'a abu ne da yake jawo Allah ya amsa addu'a da gaggawa to wannan shi mai uwa ba shi da asali a cikin addinin musulunci kamar yadda ne mana bayani yanzu cewa duk mutumin da zai addu'a mustahabi ne fuskanci alƙibla ya addu'a kowace irin addu'a ce kuwa wannan mala ya ciro shi a cikin al-iqtida da kuma ar-radd alal bakari dukkaninsu na shaykhul islam ibn taymiya abu na gaba alimtina'u min istidbaril jihati allati fiha ba'd as-salihin shine wasu idan za su yi addu'a suna ki su juya wa fuskar da wani bawon Allah yake kwance a cikin ta baya idan za su yi addu'a ko da za su juya alƙibla baya za su juya mata baya amma inda wani yake a kwance saboda bawon Allah ne na gari suna ki su juya wannan baya su juya wajen baya saboda suna gani hakan kamar bai dace ba to shi ma wannan bashi da asali a cikin addini yan uwa abu na gaba qasdu quburil anbiya'i was salihin lid-du'a'i 'indahum raja' al-ijaba shine nufatar kaburburan wasu annabawa daga cikin annabawan Allah subhanahu wata'ala ko kaburburan wasu bayan Allah nagartattu da ake musu kyakkyawan zato inda lid-du'a'i domin ayi addu'a a can raja al-ijaba domin fatan amsa addu'ar idan za a yi addu'a kamar yadda ka san da yawa daga cikin mutane suna cewa za su je maka su yi addu'a za su je maka su yi addu'a saboda a garin saudiya ko kuma a garin maka akwai guraren da wajen aikin hajji ko gurin da ake gabatar da ibadu waɗanda ana sa ran amsa addu'a a wajen wannan kusa ka babu haka ne to amma babu kabarin wani bawan allah na gari ko wani annabi da shari'a ta ce idan ka je kai addu'a a wajen akwai sa ran za a amsa maka daidai yake da kai addu'a a ɗakinka daidai yake da kai addu'a ko ina da masallacin ungoku hasali ma idan ka kudirce hakan a cikin zuciyarka kaje to wannan tafiyar da kai kai tafiya tabi da ba daidai bane Allah madaukakin sarki zai baka alhaki akan wannan abin da kai Allah madaukakin sarki ya samu dace abu na gaba qasdu halis salati indaha mutun ya nafaci kabari dan ya je sallah a wajen kawai mutun ya tashi daga gida ya tafi kabarin wani bawan Allah ya je sallah a wajen makabarta ko wajen kabarin shi ma ba daidai bane kamar yadda wannan bayanai duk sun gabata a cikin asalin littafin abu na gaba kastuha lissalati ilaiha mutum ya nufaci kabari don ya je sallah yana fuskanta kabar akwai bambanci wannan ya sallah a wajen wannan kuma yana ya sallah yana fuskanta kabar dukkaninsu ba daidai bane abu na gaba kastuha lidhikri wal qira'ati was siyami wadh dhabhi mutum ya tafi kabari ya nufaci wani kabari daga cikin kabarbaran bayan Allah na gari don ya wani zikiri ko ya karanta alqur'ani ko kuma ya dauki azumi ya je ya bude baki a can ko abin da ya kama da haka wannan dukkanin shi ba shi da asali a cikin shari'a abu na gaba a tassulu ilallahi ta'ala bil quburi yin tawassali zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da kabarbara mutum yayi tawassali da kabarin wani bawan Allah na gari ya ubangiji ina tawassali da kabarin wani ina tawassali da wani da ke cikin kabarin nan Allah ka bani abu kaza to wannan uwa shi ba shi da asali a cikin addinin musulunci kamar yadda muka sani tawassali na shari'a shine tawassalin da ake yi da sunayen Allah maɗaukakin sarki ko siffofinsa ko kuma mutum ya yi tawassali da ayyukansa nagartattu ko kuma mutum ya yi tawassali da me da addu'ar wani bawan Allah na gani waɗannan su ne abubuwan da ake tawassali da su kamar yadda nasoshi na alkur'ani da hadisi suka nuna amma mutum ya tawassali da wani ko da jikin wani ko da girman wani wanda duk shari'a ba ta zo da shi ba wannan duk shari'a ba ta zo da shi ba wasu suna ɗauka cewa idan aka ce ba za a yi tawassali da wani bawan Allah na garba kaman an tauye masa daraja a ba haka bane yan uwa shi wannan wanda za a yi tawassali da shi in darajarsa tana nan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bashi daidai gwargwado yadda Allah madaukakin sarki ya bashi darajarsa tana nan to amma wannan aikin da za a yi Allah madaukakin sarki da manzansa ba su koyar ba shi sa idan aka yi kuma an samu Allah madaukakin sarki saboda haka abubuwa ne guda biyu wanda suke arabe bai kamata a rinka haɗa su ba galibi mutane sukan haɗa abubuwa guda biyu wanda ba su da alaka idan aka ce ba za a yi tawassali da wani ba to ai an tauye masa daraja yan uwa ba daidai bane wannan Allah madaukakin sarki shi ya turo manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar da addini duka babu abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rage bai koyar ba komai ya koyar da shi to a cikin rayuwarsa a cikin ayyukansa da sahabban da ya koyar a ciki ya kamata ka samu abin da ya kamata ka samu na kowane irin aiki na ibadarka duk abin da baya cikin wannan rayuwar to ka bashi yan uwa ko mai kyansa a wajenka ba mai kyau bane a shari'a Allah ya samu dace abu na gaba al-iqsamu bihi ala Allah ta'ala shine mutum yayi rantsuwa bihi da shi na cikin kabarin ala Allah ta'ala ga Allah madaukakin sarki mutum ya ce ya rantse a da wanda yake cikin kabarin Allah madaukakin sarki sai sai ya masa wani abu yace yayi rantsuwa da wani sai Allah ya yi wani abu ya ci wa Allah alwashi da rantsuwa da wani Allah to wannan shi ma ba daidai mu ne kamar yadda muka sani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut wanda duk zai rantsuwa to rantsewa rantsuwa ana yin ta ne da Allah idan kuma mutum ya san ba zai rantsa da Allah ba yayi shiru kowane ne kuwa ba a yin rantsuwa da shi Allah madaukakin sarki shi kadai ake rantsuwa da shi ko kuma siffofin Allah madaukakin sarki kamar yadda na dan yi ishara zuwa ga wannan a karatunmu na baya cewa ba a rantsuwa da mala'ika ba a rantsuwa da annabi ba a rantsuwa da mintayen ma'aikin Allah ba a rantsuwa da kowa daga cikin mutane manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi shine ga mana cewa duk wanda zai rantsuwa da Allah kadai zai rantse shi sai ya kamata mu tsarkake bakin mu abin da yasa nake wannan magana shine har yanzu muna yin irin wannan abubuwan sai ka ji mutum zai rantsuwa ce ya rantse da mintayen ma'aikin Allah na rantse da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to yan uwa wannan ba daidai bane addini saboda ita rantsuwar man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka haka annabi ya ce wanda duk ya rantse da wani Allah to yayi shirka to kaga duk abin da zai kai ka a ce kai shirka yan uwa mai amfanin sa babu sai abin shi to bar ka kiyaye bakin yau da kullun dindindin na san da yawa daga cikin wasu sun saba to amma a hankali duk lokacin da kai sai ka tuno ka tuba in ka ƙara ka tuno ka tuba haka insha Allah ta'ala zaka daina Allah shirye da mu kuma ya yafi mana abu na gaba an yi ƙala lilmayyit aw al-ghaib min al-anbiya wa salihin Allah aw is'al Allah ta'ala a ce da wani mamaci ko da wani wanda baya nan daga cikin annabawa ko salihai cewa ya roƙa musu Allah madaukakin sarki ma'ana sai a je gaban kabarin wani bawan Allah nagartacce ko annabi daga cikin annabawan Allah yana cikin kabarinsa a kwance amma sai a nemi ya yi addu'a ya roƙi Allah maɗaukin sarki akan wata buƙatar da su mutane suke da shi ta wannan shi ma ‘yan uwa ba daidai ba ne baya ɗaya daga cikin koyarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba alistigafatu bil mayyiti minhum ka qaulihim yin istigafa istigasa shine neman agaji neman agaji yana ɗaya daga cikin ayyukan ibadan da ba a yin su ga kowa sai ga Allah maɗaukin sarki Allah maɗaukin sarki na cewa if tastaghithuna rabbakum sai ce me fastajaba lakum if tastaghithuna rabbakum ku tuna lokacin da kuka nemi agajin ubangijinku Allah ce fastajaba lakum sai amsa muku saboda ka neman agaji ibada ce mai zaman kanta wanda ba a yin ta ga kowa sai Allah maɗaukakin sarki bambanci tsakanin istighatha da isti'ana ma'ana neman agaji da neman taimako ita istighatha ba a yin ta sai lokacin da mutum yake cikin bala'i sai ka shiga cikin halin da kana neman taimako abin da kake a lokacin da neman taimako sai a ce masa istigafa ina fata an fahimta mutum ya fada ruwa a lokacin da yake nema wanda zai tsamo shi to a lokacin ihun da yake yana cewa a kawo taimako a kawo taimako wannan istigafa yake nema ina fata an gane amma isti'ana fa ita isti'ana ko da yaushe ana ita neman taimako ko da kowanne irin neman taimako ne ko kana cikin wani hali ko baka ciki za a iya kiransa da isti'ana to kaga duk lokacin da mutum ya shiga cikin bala'i wa ya kamata ya nema ya taimaka masa a cikin bala'in da yake ciki Allah subhanahu wata'ala musamman irin abin da babu wanda zai iya maka shi sai Allah amma yanzu misali kamar misalin da na bayar na fadawa ruwa ai zaka iya kiran sunan wani in ka ganshi a kusa da kai ya iya ruwa ya shiga ya dauko ka saboda haka wannan ba matsala amma kana can cikin daji misali kana can cikin daji ga zaki ko kura sun taso maka su cinye ka wai kamata ka kira a lokacin Allah subhanahu wataala amma sai kake kiran wani sai kake kiran wani Allah to kaga ka istigasa da wani Allah kai sharka babba mai fitar da mutum daga addinin musulunci Allah ya tsare yawwa to ba a yi istigasa da kowa sai ga Allah madaukakin sarki to sukan yi istigasa da mamata ka kaulihim kamar faɗin su cewa ya sayyidi fulan ya shugabawa ne sai su ambaci sunan wanda daga cikin bayan Allah da suke kyautata musu zato su ce a gifni ka agaje ni baya wajen fa baya nan amma sai su kira sunansa su ce ya sayyadiwa ne a agaje ni ina cikin bala'i ina cikin masifa ko ya mutu ko kuma yana cin abin guda biyu ne in ya mutu dama baya jinka bare ya amsa maka idan baya nan yana misali yana Kano kai kuma kana Kaduna ta za a yi jika to dukkanin su ɗaya ne ba bambanci shi ne Allah ce in ta da'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabiri kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma aw unsurni ala aduwi ko kuma mutum ya ce ya shugabawa ne ka taimake ni akan makiyana ka taimake ni akan makiyana kaga yanzu maga makarantawa a cikin sallah ولما برزوا لجالوت قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا سيتي مي وانصرنا على القوم الكافرين wannan addu'a gawa ake fuskantar da ita ga Allah madaukakin sarki wansurna alal qawmil kafirin Allah ka taimake mu gawa ga waɗanda suke kafirai kamar yadda shi jaluta yake addu'a da shi da mutanensa to amma wasu sukan roƙi wani Allah cewa ya taimake su ya agaje su wannan shi ma yan uwa ba daidai bane ya saba wa koyarwa ta manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi abu na gaba i'tiqadu anna al-mayyita yatasarrafu fil umuri duna Allah ta'ala i'tiqadi mutu kudirce wasu daga cikin mutane suna kudircewa a zuciyarsu cewa anna al-mayyita mamaci daga cikin bayan Allah nagartattu ko salihai yatasarrafu fil umuri yana yin tasrifi a cikin al'amura duna Allah ta'ala ba Allah madaukakin sarki ba me tasrifi shine gudanarwa gudanarwa yanzu misali ba da arziki kawo ruwan sama talautawa ba da haihuwa kaza duk waɗannan abubuwa ne da dukkanin duniya sun ittifaki da cewa aiki ne na Allah subhanahu wataala shi shi kadai babu wanda yake tarayya da shi a cikin waɗannan ayyuka babu wanda zai baka arziki sai Allah madaukakin sarki sai dai sanya wani zamto sila ta samun arzikin naka amma duk yadda shi wancan din duk kudinsa da arzikin sa yaso ya baka arziki idan Allah bai ga dama bai isa ya baka arzikin ba haka nan rayawa ko kashewa wannan duk aiki ne na Allah madaukakin sarki to amma wasu daga cikin mutane suna kudirin cewa wasu daga cikin bayan Allah nagartattu wanda suke musu kyakkyawan zaton cewa waliyye ne daga cikin waliyan Allah suna da irin wannan karfin za su tasarrufi kamar yadda Allah yake tasarrufi a cikin mutane idan sun ga dama za su iya baka arziki in sun so kuma sai su kwace idan ka bi su ka ba abin da suke so sai su baka idan kuma ka saba musu fa sai su kwace wani arzikin lokaci guda mai kuɗi ne kai gobe kuma sai su talauta ka to kaga wannan ko shakka babu dan mutumin da yake da irin wannan kudirin a cikin zuciyarsa ya sanya mummunan kudiri wanda ya saba wa tauhidin da annabawa duka suka zo da shi Allah madaukakin sarki ya datar da mu al-wuqufu 'inda al-qabri wal mujawaratu 'indahu abu na gaba shine lazimtar kabari da zama a kusa da shi kusan kodoshi mutum yana wajen da niyyar hakan zai samu masa da wani lada ko falala wajen Allah madaukakin sarki wal mujawaratu inda ko kuma mutum ya je ya yi makotan taka da kabari ya kasance ga ɗakin sa ga wani kabari kuma ga gidansa ga wani kabarin wani bawan Allah akwai wani bawan Allah na gari sai ya je kusa da wajen sai ya gina gida sai ya kasance ga shiga wajen dan ya kasance albarka kabarin nan tana fitowa tana shiga gidansa to wannan shi ma yan uwa ba daidai mane ba shi da asali abu na ƙarshe wanda za mu dakata a kansa insha Allah ta'ala shi ne alkhuruju min ziyaratil maqabirin lati yu'azzimunaha alal qahqara shine fita bayan gama ziyara daga kabarin da mutane suke girmamawa alal qahqara da rabas shine da baya da baya ina fatan fahimta idan aka je ziyartar wani kabari na wani bawan Allah salihi babban mutum to idan aka gama fa ba za a juya masa baya ba an gane idan aka juya masa baya an yi rashin kunya ba a kyauta ba sai a rinka fitowa da rubas haka haka za a fita har kofa to wasu sun aikata wannan yanzu to ko ɗakin Allah mutum ya shiga ya gabatar da idan ka samu shiga ciki ka gabatar da abin da ka gabatar a ciki ai halatta ka juya baya ka fito ba haka bane ka ba ba a juya mata baya ana juya mata baya idan ka gama sallah ka ba juya mata baya ka tafi gidanku ba me yasa ba a tafiya da rubas so da ka shi wannan uwa ba shi da asali a cikin addini Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon gudunta za mu dakata anan insha Allah ta'ala sai Allah kan gobe za mu tashi mas'ala ta 200 da takwas insha Allah ta'ala Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته